طب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأهود والمواثيق يا ذو أتكم أحود والمواثيق وخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجع القواري قريم من جميع تندق النبي صلى الله عليه وسلم أن نعم بالناس من ومتاني لمنشي haisu ƙwalabu minna zalika inda mutane sun nemi musu limanci zama limamansu to mu zama limamansu waccan afi na shuru'u kuma inda sharaɗar limanci sun sun tattaru duka a cikinmu sau da haka a yi musu wala na ƙulu amma karin mu dinga cewa na hannu malana adatan bin imamati mu al'ada mu ai mu ba ruwanmu da limanci كما يقو فيه الجافي الطبيعي كما عند ميليسا طبيعة يكي أوكا وأتشين إرم وأن من الفقهاء ندق ما لمن فقه والفقراء دوس مريدي أنت أضاء لمن تشعى أيمو بامدا مبا بامدا هذا أيمو باما ين لمن in dai an neme ka da limancin kuma ka cika sharuɗa ɗin to kai wa misalin imamati haka nan kamar yadda aka ce in mutane sun nemi mai musulmanci mu yi haka nan alhukubatu in wani abu ya zo ya kamata yin hukuba ko ta sallar juma'a ko ta idi ko ta ɗaurin aure ko ta suna fata haɗubu ka yi huɗubar wala tamtana illa li uzurin shar'iyyin karkaki sai in akwai wani uzuri na shari'a da zai iya hana ka kai li'anna Allah ta'ala dan Allah madaukakin sarki a wajaba alaina iqamata sha'air din Allah ya wajabta mana duk abubuwa na addini mu tsaye da su fayan bagi lil faqih ya kamata ga malamin fiqh an ya hafaza lahu khutbatan a same shi ya haddace wata khutba jami'atan lil arkan wa shara'id ita khutbar ta tattaro dukkan rukunai ta tattaro dukkan wasu sharaɗai والعادة بتاتترو دكر لدبي والوعز الحسن إذا ما كنت تاتترو وعزي والليكي كيكاوة كما يتهدوا فرقو أفارة صلاة النبي sannan a yi yabo ga Allah maɗaukakin sarki sannan a yi wa mutane wa'azi ka gani ko wa'azin da za a yi kuma ya zama na ya shafi irin abin da ake cikinsa ko kuma wasu daga cikin abubuwa da Allah ya umarni da su ko kuma a cikin wasu abubuwa da Allah ya hani da su to in za a yi huduba lalle huduba ta zama ta tattaro irin wannan daga ƙarshe kuma sai a cika da salatin annabi da alayensa da sahabbansa da mutanen kirki da mabiyansu to a haƙ wannan abun ake so kowace huduba ta zama ta kunsha ta litakuna abin da yasa aka ce ya kamata faqihi ya zama yana da wata huduba da ya haddace saboda koda ta kan kama irin wayannan tarurrukan لتكون معه يخطب لتكون معه يخطب بها don hudubar ta zama tana tare da shi duk sanda aka neme ya huduba kawai sai idan hatija ilaihi idan mutane sun buƙatu zuwa gare shi ka an gabar imamu kamar misali a ce kuna da limami limamin baya nan sa ta tuwa na ai sai kai mana huduba tun da liman bayyana to kagan baka haddace ba sai ta dubu dubi kuma aula khatibu ko kuma me muku huduba din baya nan wani uzuri ya sa baya nan a ce to ai mala ai kai sai kai mana tunda baya nan to kaga ba samu an haddace wata huduba ba kaga sai ga ana ta kama kan aw badara ba'dun nasi wa halafa ko kuma wasu daga cikin mutane sun masa sammako kaga ne ko wa halafa bi talaqi la yakhdubu lana al yawma illa fulanun mutane su tashi a gaba ka gani ko sai ce a'a ni yau ba zan yi muku huduba ba in ko na yi muku huduban nan yau to matata ta saku na saki matata ma'ana yau ba zai huduba ba ba abin da zai sace huduba to kaga irin wannan za ta tafi a nemo wane kai malam wane ai sai ka zo kai tunda ka ji abin da ya faɗa ya haya ran tsaye saboda saki kama ya kau zalika kama inda wannan yake aukuwa da yawa fi biladin rifi a garuruwan ƙauye وغيرها da wananta wani limamin ƙauyen sai ce yau shi fa ba zai yi ba sai dai ku je ku nemo wani ya muku kila ko an bata masa ko an masa wani abu kaga an babu irin wannan tambaya din wanda suka haddace kaga sai ga karshen ta sai ga juma'a an ba a samu mata gagara wa alam ita ka sani annahu laysa mimma zakarnahu wato ban ba bai daga cikin abin da muka ambata din nan wa manimtana anil imamati wanda ya ƙi yin limanci li shuhudi ba'dihi dan yana ganin shi mai rauni ne ba zai iya ba to baya daga cikin wa'ancan din da muka faɗa ba yana da rauni an tahammuli sahawil mamumi ba zai iya ɗauke mantuwar mamu ba wa naqas salatihim ko kuma in sallan mamu ta tawaye liman ya ɗauke musu yana ganin gaskiya shi yana da rauni ba zai iya haka ba wa inna hadha to shi mai irin wannan rauni inna ma taraka fi ila zalika ya qiyan limancin ne ihtiyadan li nafsihi dan kewayewa da sanin kansa shi ya san kansa la haya an tabi'iyan ba wai kunya yake ji irin kunya ta ɗabi'a ba a ce shine liman ya san kansa malaiki wa qara'atu shaykha jalaluddin suyuti jalaluddin suyuti rahimahullahu Allah ya dade shi ya wataran ya gani yusalli zuhra yana sallar azhar fa harama khalfahu rajulun sai wani mutum ya zo bayansa ya kabbara harama ya ce Allahu akbar ya bi shi falamma sallama da jalaluddin su ya sallama sallah kala sai ce da wannan mutum da ya bi sallah la ta'ud tusalli khalfi abada daga yau kar abakar ka ƙara bi na sallah fa inni ajizun an tahammuli naqasi salati ni kaina na gajiya gabarin daukan sallah ta in ta ta waya fa kaifa aqdiru ala tahammuli naqasi salati gairi to yaya kuma zan iya ɗaukan nauyin sallar wani na in ta tawaya ni kai na tawa in ta tawaya ba zan iya ɗaukan ta ba bare kuma kai taka kai da kake mamu faqala lahu rajul wannan mutumin da ya bi imam suyudi jalal din suyudi sallah sai ya ce da shi inna ma qasadtu husul fadl al jama'ati ay abin da nabika ina so in samu ladan farallan jam'i ne shi ta nabika maimakon in yi ni kadai lakum in samu farallan jam'i da nabiku wannan shine dalilina فقال الشيخ سي جلال الدين السيوطي يجي عدم تحمل نقص صلاتك in kasa ɗaukan tawayar sallarka a rajahu indi shi ya fi rinjaye a wurina min husuli fadli jama'atika da a ce ka samu ladan jam'inka ni abin da ba zan iya ɗauka ba na naƙasin sallarka ya fi min a ce kai wai da samun falalar jam'in da zaka unzuru wa nahnu unasun lis salamati nafrahu ce mu mutane ne wanda farin cikin mu mu zauna lafiya mu ba ma san wata rigima ba ma san wani abu da zai hada mu da da wani abin da ba shi ba wa fil madkhali yace wa ruwiya an ruwaitu an asim da asim qala yace amma abu ubaydah ibn al-jarrah radiyallahu anhu ahad al-mubashirin bil janna ubaydah ibn al-jarrah ya daga cikin daya daga cikin goma da annabi ya musu al-bashir da aljannatin a nan duniya to ya yi wa mutane limanci marratan so ɗaya falamman sarafa da aka gama sallah ya juya ƙala sai ce ma za la bi shaytanu anifan barin ga muku ɗazu shaytan bai gushe ba yana tare da ni hatta ra'aitu anna li fadlan ala man khalfi sai da na dinga ganin duk na fi ku ku da kuke bayana ma mu la a ummu abadan dan haka ba zan ƙara yin limanci ba dan kada shaytan ya zo ya sa min wannan ganin cewa ai din na fi ku da kuke bayana azanin kada kana kiran sallah ana baka kuɗi ai wa kamithil akhadhil ujrati ala azanin wato kamar wato karban lada da saka kiran sallah wa anil mughira ya zo an karbo ga mughira ibn shu'bah radiyallahu anhu ma Allah ya da su annahu qala mughira yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an yaji alani imaman ina son manzo Allah ya min limanci ya sanya ni na zama liman ala qaumi ga mutane na fa qala ni sai manzo Allah ya ce da ni amsar da ya bani salli bi salati ab'atil qaumi to in kai za ka yi limanci kai sallah irin sallar mafi rauni daga cikin mutane ma'ana kai ta da sauki kar kai ta jan sura kai ta jan sura kai wahalar da mutane a tsaye zala ce in kuna sallah in kana limanci in kuna limanci fa khaffifu ku sauƙaƙa a sallar da kuje yi saboda akwai raunanan ne a cikin ku akwai mara lafiya a cikin ku akwai tsoho a cikin ku ka daɗe kana ta jan sura wani ya iya faduwa ma saboda wannan dogon tsayuwar to da haka in zaka yi mutane sallah ka yi irin sallan mafi raunin mutane a yi ta sai sai ta gama wala na biyu kuma wala tattakhiz mu'azzinan ya'khudhu ala azanihi ajran kar ka ɗauki ladaran da zai dinga karɓar kuɗi a ladancinsa nasiha da annabi ya miki ولذا قال بعض العلماء سبب حق وصل كتكين شواغ بني سكتين يمنع أخذ الأجرة على العذان أن هنع كرب لادا دنكرا صلى يا ذو أتكم دخلوا قال رجل من المعذنين لابن عمر ونلغ تكين لاني يا عبد الله بن عمر إت إني لأحبك في الله تعالى والله عبد الله بن عمر نعصنك سوية دم الله فقال له سي عبد الله بن عمر يتي ده wannan mutum lakinni abghaduka fillah ni kuma ina kin ka saboda Allah kai kana so na dan Allah ni kuma ina kin ka dan Allah faqala sai ma mutum yace walima ya aba abdurrahman ya aba abdurrahman me yasa ni ina son ka dan Allah kai kuma kana kina dan Allah qala li'annaka tabghi fi adhanika wa ta'khudhu alayhi ajran kiran sallar da kake yi kana neman a baka lada ne a kiran sallarka to da haka ni nake kinka dama ka so mutum a ka ƙi mutum ta inda ka so shi ka so shi dan Allah dan yana san Allah dan yana san bayin Allah ka gani ko saboda haka in kan kuma bai san Allah bai san bayin Allah to sai ka ƙi shi ma ka so shi ka ƙi shi ta inda ka so shi wa kana abubakar al-ayajuri rahimahullahu yaqulu ya zama yana cewa خرجت من بغداد نافت غرم بغداد ولم يحل لي المقام بها بن سامو زما أغرم بنفتا ليس أنا بغرم نكي زما قد ابتدعوا في كل شيء دون أبن سيازم بدعا ثم أيكة بدعا تكي حتى في قراءة القرآن كي حتى قرآن ما رأيك كرنتا أنسى بدعا تكي وفي الآذان كرن سلم أنسى بدعا تكي ya'ani abin da yake nufi a qur'ani an sa bid'a a kiran sallah an sa bid'a al ijarat wat talhin suna karbar kuɗi a karatun alqur'ani suna karbar kuɗi a kiran sallah suna yin lahani suna ɗata wasali a karatun alqur'ani da kiran sallah don haka na kai wannan ba garin zama bane unzuruhu wa fi jami'i sagiri ya zo cikin jami'i sagiri man Allah man azara khamsa salawatin duk ladarin da ya kira sallah lokaci biyar imanan wa ihtisaban yayi ne dan ba da gaskiya da Allah da neman lada gufira lahu ma taqaddama min zambihi an gafarta masa duk abin da ya gabata na zanubin sa wa man amma ashabahu limamin kuma da ya ja mutanansa da limanci hamsa salawatin salloli biyar imanin shi ma dan ba da gaskiya da Allah wa ihtisaban dan kaunan lada gufira lahu ma taqaddama min zambihi ma an gafarta masa zanubin sa da ya gabata wa fihi ya zo a cikin jami'i sagir man zalati man azzana sab'a sinina ladanin da yayi kiran sallah har tsawon shekara bakwai kataba Allah lahu bara'atan minan nari Allah ya rubuta masa kubuta daga wuta ba shi bauta wa fihi ya zo a cikin jami'i sagir man zalati man azzana wanda ya kiran sallah isnatai asharata sanatan shekara goma sha biyu yana kiran sallah wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba gare shi wa fihi ya zo a cikin jami'in sagir manzo Allah ce man azzana wanda ya kiran sallah sanatan tsawon shekara ɗaya la yaqlubu alaihi ajran baya neman kwaban kowa du'iya yawmal qiyamah ranar alqiyama za a kira shi ووقف ذا أجيش على باب الجنة أقوفر الجنة فقيل له سيأتي دون الله داني اشفع لمن شئت من باك دون نقد يسوك تشيشي وفيه يا ذو أتشكين جامع السجيري ثلاثة متون أكو على كسبان المسك يوم القيامة ذا حورا سدسك وتكجيرات المسك يرانا القيامة لا يحولهم الفزع firgitan nan ta ranar kiyama ba za ta shagaltar da su ba suna natse wala yafza'una hina yafza'un nasu lokacin da mutane suke firgita a ranar kiyama su ba ruwan su suna natse ba ruwan su da firgita wane ina suwaye mutane uku na farko rajulun mutumin da ta'allama alqur'ana ya sanar da mutane ya nemi sanin qur'ani fa qama bihi ya tsaya da alqur'anin yatlubu wajhallahi wa ma indahu ina neman zatin Allah da karatun alqur'anin da ladan da ke wurin Allah yayi dan Allah kurin ba dan wani abu ba ina daga cikin da za a dora wannan kujera na biyu wa rajulun nada fi kulli yawmin wa lailatin khamsa salawatin mutumin da yayi kiran sallah biyar a kowace rana ka gani ko tsakanin dare da rana ya tsulubu waje Allahi wa ma inda shi ma ya yi dan Allah da neman lada a wurin Allah shi ma za a tsora shi akan wannan kujera na uku wa mamlukun lam yamna'ahu riqqud dunya da bawa wanda bautarsa da yake mai gidansa a duniya bata hana shi min ɓaci rabbi daga bautawa Allah ba in lokacin ibada yayi bawa ne shi hadimi ne shi in lokacin ibada ya yi bai shagala ba zai je ya tallafa duk abin da ya kama na ibada zai je yi to shi ma yana daga cikin wanda za a tsora su akan wannan kujera wafimi ya zo a cikin jami'in sagir ya ce al-mu'azzinu mai kiran sallah al-muhtasibu wanda yake kaunar lada yake yi dan Allah kashahidi daidai yake da kamar shahidi yake almutashahhid fi damihi shahidin da ya gashi a kwance a cikin jininsa an kashe shi gashi a cikin jini to mai kiran sallah wanda yake idan Allah kamar shahidi yake idza mata idan wanda mai kiran sallah ya mutu lam yadud fi qabrihi ba zai tsutsa a kabarinsa ba ma'ana ba zai rube ba wa qala al-qurtubi yace zahiruhu zahiru wannan hadisi annal arba abinda wani hadisi ke nuna ƙasa la ta akuluhu ba ta cin mai kiran sallah lada ne kas shahidi kamar inda ka san shahidi ma ƙasa ba ta cin sa unzur al-azizi wa fihi ya zo a cikin jami'u sagiri manzo Allah ce idza akhadha al-mu'azzinu fi azanihi da zaran ladan ya fara kiran sallar sa wa ba'a rabbu yadahu Allah zai dora hannunsa fawqa ra'asi akan ladan فلا يزال كذلك حنن بزي غشي به حتى يفرغ من اغانه حتى كما كيران صلى وانه لا دن لا يغفر له مد صوته الله زي غفرتا masa tsawon inda muryarsa taje fa da faraga idan la dan ya gama kiran sallah qala rabbu sai Allah ya ce sadaqa abdi bawa na yayi gaskiya wa shahidtu wa shahidtu bi shahadati al-haqi nima na shaida da shaidawa ta gaskiya فأبشر يا كي لاداني كي بشارة قال المناوي وهذا فضل عظيم والنم فللا تلاداني فللا تببا للأذان ذكرا صلى لم يرد مثله في غيره بمسامئر والنم فللا أوس أيك عن هيري وننصر إلا قليلا سيكدا وفيه شمول للمحتسب أما فأكوي حقي وأولا فللا دمك فتا ga wanda yake yi dan Allah ba dan wani abu ba wa man ya'khudhu alaihi ajran ya hado har da ma wanda in yana yi ana biyan shi din yace wa ya hatamilu iktisasahu kuma yana yi wani hadisi a'a wanda yake yi dan Allah wannan falalar take ba take bi kawai wancan na farko wanda shi ke yi na Allah wasu kuma suka ce a'a da wanda yake yi dan Allah da wanda ake bashi lada duk sun shiga cikin wannan falala qultu sai malai ce nace wa huwa al-azharu wannan shine zance mafi bayyana لأن المطلق دان حديثي مطلقي يحمل على المقيد أكن توكيشي أكن مقيد لكن فضل الله عظيم أنت هنا حديثي شاملين game karba da mara karba to wani lokaci ana iya daukan sa akan haka din wani lokaci kuma a akan daukan mutlaqi akan muqayyadi kaga anan hadisin kamar idlaqi bai bambance bai kamar bai bambance ba ko aha ko kuma ya bambance cewa wanda yake yi dan ba dan lada ba wa man ya'khudhu alayhi ajran to lakin na fadlullahi sai farla Allah wa rahmatuhu da rahmatsa wasi'at kulli shay'in ta wadaci kowane abu har wanda ake ba ma wannan farla Allah tana iya samun sa da rahmatsa wa fihi ya zo a cikin al-uhud wal mawasiq ce wa hidda alaina al-uhud an rike ala qawl la gare mu Allah nu'adi ya qattu ahadan min al-mu'azzinin kada mu yi gaba da ɗaya daga cikin ladanai wala ahadan min khuddabil masajidi kada mu yi gaba da ɗaya daga cikin masu yi wa masallaci hidima bawabin mai tsaron kofa ne na masallaci kan mu yi gaba da shi wa farrashin mai shimfiɗan masallaci ne kar mai gaba da shi wa waqadin da mai kunna fitilan masallaci kan mai gaba da shi wa khadimil akhilati da mai sawar da mai hidima na sauran abubuwan da suka shafi masallaci irin su to wurin ajewa ko wajen aje kayayyaki ko wurin gasunan dai wurare da suka shafi masallaci duk masu irin wannan kar mai gaba da su in kanu yubashiruna wa ba'ifahum in dai aikin da suke yi suna yi ne ihtisaban dan Allah ba dan tsaron lada ba au bi niyyatin salihatin ko kuma suna yi ne kyakkyawar niyya illa bi wajhin shar'iyyin muhaqqaqin in kaga mun isu to sai dai mu isu da fuska ta shari'a da aka tabbatar in sun wani abu na saban Allah ko kuma wani abu da ya saba wa shari'a kuma iya gaba da su saboda wannan wa hadha al-adabu yace wannan ladabi wa in kana la yahtasu min man zikira ko da yake dai wannan ladabi bai zama ya keɓantu ga wayannan da muka faɗa ba bawwabi farashi wa qadi da khadimin akhira nan fa huwa fi haqihim ashaddu to amma dai a wayannan an tsananta lalle karbi gaba a wayannan mutane kama qalu kamar yadda aka ce yustahabbu lisa'il lisa'imi tarkul giba an wato wato an mustahabbi ne ga mai azumi ya bayi da mutane to wanda kuma baya azumi ba kaga shi ma mustahabbi ne saboda mai waɗannan ayyukan kar a yi gaba da shi to kuma wanda bai wannan ayyukan ba a yi gaba da shi ce a'a shi ma ba a yi gaba da shi ba faham ka fahimci wannan kullu zalika duk wannan fa ikraman lillahi azza wa jalla dan girmamawa ne ga Allah madaukakin sarki izhum abinda yasa aka ce ka gaba da su in ka girmama su ka girmama Allah dan su waɗanda da muka faɗa hudda muhabaratihi su suke wa habara Allah hidima wa da'una ilaiha su suke kiran mutane zuwa ga habara Allah zuwa sallah wa ashadduhum to wanda ya fi tsanani akan kar ai gaba da shi almu'azzinu shine ladan li'annahu yahduru al-mawakib al-ilahiyya fil ashabi fil ashari lokacin sahur mutane suke ta bacci shi lokacin yake hawan abun hawa dan na ubangiji kamar hasumiya su ne ko wurin zai hauye kiran sallah a wannan wurin wa rubbama yakunu al-mu'adi lahu mai yiwa ma mai gaba da ladan na'iman lokacin da yake sallah nan kiran sallah da asuba din nan ila ma mai gaba da shi yana tan na'iman ala janabatin ila ma yana da janaba yana ta bacci shi ko ya tashi ya yi kira sallah la yuqarribuhu malakun a wannan yanayin da yake mala'ika ba zai zo kusa da shi ba dan yana da janaba وهو من جملة المطرودين شيء mai wanda yake gaba da mai kiran sallah sanda yake kiran sallah kana can kana da janaba ma kana bacci to in ka zama haka ka zama daga cikin wanda aka kore an tilkal habara daga waccan habara kaga habara ta sallah zuba an kira baka tashi ba kana da janaba ka gani ko a tare da kai an yi sallah baka je baka je halarar Allah ba shi ko ya tashi ya kwada kiran sallah faman ha famma ha faman ada hadha almu'azzina duk wanda ya gaba da irin wannan mai kiran sallah fa qam arada nafsahu lil maqti to ya bujirar da kansa ga fushin Allah min Allah ta'ala bi istijabati du'aihi dan Allah zai karba addu'arsa Allah na karba addu'a wanda na wanda aka zalunta fi haƙƙi man zalamahu bi ghairi tariqin shar'iyyin duk wanda ka zalunta ba da haƙƙi na shari'a ba in yi fa addu'a du'aul mazlumi mustajaba aka annabi ce addu'ar wanda aka zalunta karɓaɓɓiya ce sun maƙara sannan malam ya ce la ya kafa bai ɓoyu ba annal imama shi liman muqaddamu to shine fa abun gabatarwa alaman zakarnahum mun ce ladan da bawazi da farashi da waƙali kar a gaba da su to yaya kuma ta baki mahaukaci babansu shi ne liman fata fata jibu mahabbatuhu son liman ya zama wajibi wajtinabu ma'adatihi nisantar gaba da liman ya zama wajibi aksara mafi fiye min gairihi daga waninsa bi kaunihi saboda shi liman na'iban li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na'iban annabu ne fi tilka imamati a wannan limancin da yake yi na'ibin annabi ne wa bil jumlati ita kai ga baki ɗaya ne fa ummarul masajid masu raya masallatai ala surati khaddamin wato khuddamin wanda suka fito da surar yin hidima ga masallaci da daril maliki malaki wanda yake gida ne na Allah madaukakin sarki fa kullu man dahala khabaratahu al-khassa duk wanda ya shiga halara Allah ke bantacciya la budda min mura'at min mura'at al-adab ma'ahum duk wanda aka ce irin wannan halara ta Allah yake ciki sai kaga ya zama wajibi a kiyaye ladabi tare da irin wannan mutane walau kana akbar al-umara'i ko da yana daga cikin sarakuna manya manya inda aikin sa ne wannan lalle a kula da shi a kiyaye mutuncin sa kar a gaba da shi kama huwa mushahadun fi dawlati zahira kamar inda muke gani ne a daula ta zahiri misali wanda ke tsaron gidan shugaban kasa ko wanda ke tsaron gidan gwamna kaga sune hadiman gidan ko to kaga kai da za ka je gidan gwamna in baka kyauta da ladabi tare da su bai aka gani ai ba za su baka ka shiga ko to saboda haka su masu hidima ga masallaci masu hidima ne ga habara Allah saboda haka kyauta da ladabi da su kar a gaba da su a nisance su a nisance duk abin da zai zama ya kawo gaba tsakanin su wa kamithili yace kai haka nan ma ba a karban akhazi halada ala khutbati bisa ga wata hutuba wa gairiha wa gairi zalika da zaune wannan مما هو من أعمال البر لكن أيوكا على خير والدين أيوكا الدين من كل ما يراد للآخرة duk abin da aka san ana yin shi ne don sha'anin lahira to kar a karɓi kuɗi saka lada bal yan bagi ya kamata lil akhi sadiqi ga dan uwa mai gaskiya wal habib al wami da masoyi mai zurfafawa soyayya an ya fa'ala zalika duk wa'annan abu da muka faɗa da hudu ba da limanci yayi su ihtisaban lillahi ta'ala dan neman ladan Allah wa ma inda Allah khairul lil abrar ladan da ke wurin Allah ai shi yafi ga mutanen kirki wa al akhiratu khairul laka min al ula wa min al ula abinda zaka samu a lahira na lada ai yafi abinda zaka samu na duniya wala sawfa yudika rabbuka fatarda da sannu ubangijinka zai baka har sai ka yarda ya rasulullahi a tallahi alkiram wa fi aljami'i sagiri ya zo a cikin jami'i sagiri manzo Allah ce ma min abdin yakhutubu khutbatan babu wani bawa da zai wata hutuba illa Allah sa'iluhu anha sai Allah ya tambaye shi yaya kai wannan hutuba ma za a rada biya hudubar da kai me kake nufi da wannan huduba kayi ta dan Allah ne ko ku kayi ta dan riya ko ku kayi ta dan a baka wani abu ko kuma dan a yabe ka qala al-manawi mal manawi yace manawi yace wa kana malik rahimahullah imam malik Allah ya ji kansa ya zama idza haddasa bi hadha al-hadisa duk sanda ya karanta wa mutane wannan hadisi baka sai a ga imam malik na kuka hatta yanqati a sautuhu tun ana jin murya kukansa har a daina jin murya kuka to mai kulu sannan sai imam malik ya ce tahsabuna anni taqurru bi kalami aini taqurru bi kalami taqirru bi kalami wato kukan da nake yi kuna zaton wato ida san idanuna na sanyi da wannan zancen da nake yi wa ana alamu abin da yasa ni na san annallaha sa'ili anhu wannan abin da nake nan hudu ba Allah sai ya tambaye ni da yanayi da wata manufa na yi shi ne yake samun kuka wafi ya zo a cikin jami'in sagir manzala ce la'an Allahu al-mushaqqiquna al-khataba tashqiq ash-sha'ri Allah ya tsinewa wanda suke yanyanka hudu ba kamar inda ake yanyanka waka a yi ta kamar salon waka hada hafa ne ce ay ya ta'ammaquna fiha suna zurfafawa a ciki wa yatakallafuna fi hasaja'a suna tsora wa kansu saja'i abinda ake cewa saja'i abu ya ta karewa da abu daya ya ta karewa da karshe abu daya ka gani ko saja'i kenan والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها سين سجعي أبن يقاري وعد أبو بكر كذا أها tirkan ya zama suna yi ne don kwaɗayi ala tafasuhi wai don a ce kai wannan mai hudu wannan mai fasaha ne takabburan alal gairi suna yin haka ne wai don girman kai ga wani shi in yana yi ba irin yadda suke yi to irin su ne Allah ke tsine ba fa in takallafa zalika min ghairi qasadin idan har mutum yayi haka a hudu ba amma ba yana nufin wannan takabburi ba da nuna cewa shi mai fasaha ne abin ya zo masa haka ne ala na gairi bigai da kasa da takabbur ala na gairi ba yana nuna girman kai ga wani ba ballil itiyani a ya zo ya yi ne don zuwa bi kalamin fasihin fakat ya zo da kal- zance ne mai fasaha kawai yayi lam yuhram to ba a haramta irin wannan hudu ba bal yukrahu duk da haka dai malamai sun ce makaruhi ne to alhamdulillah fatiha da salatu da salam iyyaka na'budu wa iyyaka غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد. والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تفتح لنا بها اللهم تسجيل ولينا مولانا ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك الحمد لله